الرجيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan Muharram shekara ta 1442 bayan hijira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan tara shekara ta 2020 miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul furqan mun kuma yi darasi guda uku za mu tashi darasi na hudu aya ta 41 muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها amin وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'auka da zarar sun ganka in yattakhidunaka ai ba ta rikonka a matsayin komai face illa hudwan face a matsayin izgili in sun hango annabi alaihi salatu wasalam izgili suke masa ki rika cewa a hada annabi ba asallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo kai ka ce wato suna magana akan cewa Allah madaukakin sarki ya rasa wanda zai aiko sai wannan shine irin kalmomin da suke gaya wa Annabi alaihi salatu wasalam shine a hada allazi ba'atha Allahu rasula shin wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin manzo in kada la yudilluna an alihatina ai kada kada la yudilluna an alihatina saura kiris ya batar da mu gabarin allolinmu wai saura kiris ya hana su su je na bauta wa gumaka kamar suna alfahari da hakan cewa Allah ya taimake su da ya hana su wata gumaka ba shine kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri mun dure wajen bautawa kuma ka ba wai kafirai ke faɗa haka kaga wannan karatu ne ga mai hankali cewa wanda zai daure yayi barna to wanda yake bin Allah ya shi ya kamata yayi hakuri to wayannan suna faɗa cewa laula an sabarna alaiha ba dan mun yi hakuri mun dure wajen wato bata gumakan mu ba ga dini ya kai ni ya baro sai Allah ya ce wa tawfa ya'lamuna da sanni za su san inna yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba ido biyu man aballu sabila wane ne ya bace wa hanya daga lokacin da Allah madaukakin sarki wato ya turo azabar suka ganta ido biyu za su gane malai yake khubiru ta'ala an istihza'il mushrikin bi rasul Allah yana bada labari dangane da izgilin da mushrikai suke wa annabin da ya aiko musu idan ra'au da zarar sun gani إذا كيف أدوى أن كلمة وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا أي الله مدعوك تنزل كيدي وإذا رأوك وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يذكر آلهتكم wani lokacin wannan kalmar suke faɗa kamar yadda muka biya a suratul anbiya cewa da sun gaji za su har da ladhi yadhkuru alihatakum wannan yanzu shi ne yake aiwata allolinku har yana da bakin da zai kalle ku yace allolin ku ba su tantance abota musu ba ya nuna bil aibi wannan suna nuna shi ne faɗi wannan kalmomin da saboda su kaskantar da shi su kuma aibata shi to shi za Allah ya ba su amsa da wannan magana ya kawo mana labari sana a suratul ra'd ba ya gaya mana wa laqad suhdi bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum sai Allah yake fa kaifa kana aisab ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقه an injili da manzanin da suka kafin ka wannan lallajin annabi cewa ba kai kadai wa shi ma annaba da suka zo kafin ka haka ake yi fa amlaitu lil ladina kafaru sannan muka yi jinkiri muka yi wato istidraji muka kare waɗanda suka yi kafin sai ga mutum yana take jantaka Allah ya ara ban lokaci shine fa amlaitu lil ladina kafaru thumma akhadtu ba Allah yake daga baya na darke su fa kaifa kana iqab duwa da gaya ya uwa ta ta kasance a kan duk wannan lallashi ne yake wa annabi alaihi salatu wassalam to shi ne Allah yake in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha ai annahu kada yudilluni an ibadati asnani lallai wato annabi alaihi salatu wassalam suna faɗa cewa saura irin ya batar da mu gabarin bin allolin mu ba dan mun hakura da bin wato wannan allolin ba wannan kalma ina ƙara maimaitawa duk wanda zai bi Allah hakuri ne domin duk abin da ya gaskata za ka kamar da kuka faɗa da kanku sati da wuce sauki ne sannan shi dan yana agaza wa mutane a kai to yi da duk wanda kaga yana bin Allah shi yayi abin faɗa ba wanda baya bin Allah ba domin bin Allah ya an daure domin sai da kaka daɗi ne bisa wani ya kawo a cikin bayanan da cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce an kewaye wuta da ababan sha'awa an kewaye aljanna da ababan duk bin Allah za ka je ka daure sallah za ka tashi da asuba sai ka yi da gaske za ka tashi sallar dare sai ka yi da gaske domin a lokacin watakila barci kake mai daɗi watakila har da mafarkin da kake jin daɗinsa a wannan barcin amma haka za ka daure ka tashi ko kuma lokacin sanyi ko zafi musamman lokacin sanyi ka tashi ka yi alwala ba ka da alar da za ka dafa ruwan ba kuma haka za ka tafi sallah sannan watakila ba ka da abin da zai lullube ma jiki zuwa masallaci duka ka yi haƙuri da wannan to saboda haka lalle wanda yake bin Allah shine wanda yake hakuri shi da Abdullahi da Abbas yake cewa hakuri a cikin Al-Qur'ani ya kasu gida uku sabrun ala ahda'i fara'id lillahi ta'ala hakuri a wajen da ba da farillai ga Allah madaukakin sarki mutum ya tashi ya sallah ya sabarin da ya aji ya yi wani abu da Allah ya dora masa wannan daraja 300 ake daga masa saboda hakuri ne yasa yi domin wani yana nan ba wanda ya tilasta shi ba wanda ya hana shi amma ya ki ko kuma zai yi amma ba lokacin da Allah yake so ba to saboda haka wanda ya iya bin Allah a wannan yanayi yana ko shakka babu za a ba shi lada a daga darajojin sa haka ne wa sabrun al maharimillahi ta'ala da hakuri abu da barin saba wa Allah abinda Allah ya haramta shi kuma wannan saboda sauƙin sa sai a darajar da zaka samu ɗari gida domin jira jaye-jaye abubuwa kala-kala na ke gantaka dukkan su sauƙi ne nan da nan mutum zai fada a kwana biyu uku kaga ya koma wato wani iri to da ya duwe dan da zuciya da yake yin wannan to daraja 100 da za a daga ba wa sabrun bil musibati inda sadmati ula abdullahi ta abba sai ce da hakuri akan musiba yayin afkuwar da tabaku lokacin da wani abu ya afka mutum yana ji ya koma zuwa ga Allah ko wani abu aka dauke naka kana ji ka koma zuwa ga Allah to wannan kuma ya fi wancan zafi za a daga darajar mutum 100 to saboda haka wannan wato abin ake bukata a gurin kowanne mumini ya rika halartowa a zuciyarsa duk lokacin da wani abu ya same shi to auna ya gani wato a wannan yanayi ya fada yanayi na farko ko na biyu ko na uku to shine ba da yake laula an sabarna alaiha suna cewa saura irin annabi ya hana hukun allolin mu ba dan mun hakura mun jure akan wayannan allolin namu da muke bautawa ba to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wato wasaufa ya alamuna ina ya raunar azab da sannu za su gane za su sani lokacin da za su ga azaba ido biyu man abin da sabila waye mafi ɓacewa hanya sai Allah ya ce na أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله مدعوك تنزركية أرأيت من اتخذ إلهه هواه bani labarin wanda ya san zuciyarsa a matsayin Allahnsa san zuciya ga abin da Allah yake so amma ga abin da shi yake so ba ni labarin wanda ya rike san zuciyarsa a matsayin ubangijinsa to sai Allah madaukakin sarki yace afa anta takunu alayhi wakila ko kai zaka kasance masa wakili wato wakili wanda zai jibinci labarinsa to Allah madaukakin sarki yana gaya mana kamar yadda malai ya kawo anan ya nuna annahu wato ara'aita wani ta ai ma hamakka hasana min shay'in wa ra'ahu hakadan fi hawa nafsi ne bautar san zuciya shine duk lokacin da abun ya ga wani abu ya kaidar da ko da ya saba wa Allah sai yayi zaka ga mutum tabbin shi lafiya lau amma wani abu da zai tashi na biki ko wani abu na wato na murna sai ga sai ya gama kaucewa Allah sam gaba ɗaya zai toshe kunnensa wataƙila da da shi ake karatu cika shekara goma amma yanzu saboda bikinsa ya tashi za a ga kawai saboda san zuciya ne shi ne Allah to sai ga sai ya ajiye shi sai bayan ya nutsu zai kuma dawowa ya ba Allah to daukar san zuciya a matsayin Allah kenan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya dauki san zuciyarsa a matsayin Allah sa to duk lokacin da ya gabatar da wani abu akan dokar Allah to ko shakka babu zuciyarka kake bautawa ko ka faɗa ko baka faɗa ba lisanul hal da bakan dinka ya nuna haka to shi Allah madaukakin sarki ma da yake ce mana kama kana dinahu wa mazhabahu san zuciyarsa zai gaba addinin sa kuma shine mazhabarsa kamar yadda Allah yake faɗa a suratul al-fatiha cewa fa man jina lahu su'u amalihi bara'ahu hasanan fa inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha afa man jina lahu su'u amalihi kin wanda aka kawata masa munanan ayyukansa bara'ahu haka ne yake ganin sa a matsayin kyawawa shi wannan ko shakka babu irin wayannan mutanen fa inna la yudillu man yasha ka sani cewa Allah yana fitar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma ya kiryar da wanda ya ga dama shi da Allah yake a fa'al da takunu alayhi wakila da wannan dabi'ar kai ka iya zama wakilin sa ai wannan dabi'ar ma kaji ga lawarin su kunya zai baka kamar da Allah da abba yake cewa kana rajulu fi jahiliya ya abudu al-hajar hajarul abyad zamana zaka ga mutum a jahiliya yana yana bauta wa farin dutse tsawon lokaci fa idza ra'a ghayrahu ahsana minhu abada thani wa taraka al-awwal da zarar ya ga wani abun kuma da yafi wannan dutsen kyau sai kada wannan wanda yake wata shekara 20 yanzu ya koma wannan kaga wannan ko shakka babu san zuciya yake bautawa domin yanzu ya rabu da wannan dutsen saboda ya ga abu yanzu abu da yake bauta na gwan to yanzu shi zai koma koma bauta ko azurba da farin dutse ne yanzu azurba ce aka sassaka sai watsar da farin dutse ya koma wato kan wannan azurbar da aka sassaka idan Allah madaukakin sarki Allah da ba zai to irin masu bautar zuciya ke shine masu wannan dabi'ar sai Allah yake amta sabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun shin kana tsammanin mabiya yawan su suna jin magana ne jin magana ba wai an yi kaji ba yanzu a'a abinda ba hauke yake nufi da baya jin magana shine wato baya bin ka'idodi da doka shine baya jin magana idan aka ce me yasa ba ka ji ba kurma bane ai rashin ji shine baya bin ka'idodin da aka gindaya to shine amta hasabu annahum yasma'una amta hasabu anna aktharuhum yasma'un kana tsammanin mabiya yawan su suna ji ne aw ya tsira koko suna kiyaye abin da aka faɗa Allah ya ce inhum illa kal an'am bari wannan magana su wayannan mutanen da ake yi wa'azi kullum suna ji ya fita ta dama ya fita ta hagu ba komai bane su face kal an'am kamar dabbobi dabbobin ma kuma irin na gida domin dabbar daji ta fita gida da bara domin ta daji za ga kullun ala azirin take kullun isa wato abirgita take in dai ka mutum ba ta yarda ne amma ta gida a gaban ta za ka kama yar uwar ta yanka kuma tana ce tun jiya za ta zo da dun za ta tsallaka titi su goma idan uwar garke ta shiga gaba sai suna kallo ana buke su amma duk sai sun biyo ni za Allah ya ce su irin wayannan mutanen kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin gida gada jirgi yanzu in za su zo ruwa in dai ta ga wata shiga duk karar da suke ji in dai ta shiga uwar garke wallahi sai sun bita to sai Allah ya ce irin wayannan mutanen da ba ta jin wa'azi kal an'ami kamar dabbobin gida suke sai Allah ya ce balu ma ballu sabila ai gwara ma dabbobin gida da su me yasa sai ma da ibada misali yake ai atwa halan min al-an'ami sariha sun fi dabbobin da ake saka kiwo sun fi su munanan dabi'u waɗanda ake wa'azi ba sa ji me yasa fa in fa inna tilka ta'qilu ma khuliqat lahu domin su dabbobin gida sun tsaya suna bin abin da aka halice su din domin dabbobin gida Allah ya gaya mana a cikin suratul nahl Allah ya halice dabbobin gida ne don mu amfana da namun su muti wato kiwa ta tuni amfani da nama bi amfani da gashin su dukkan wani gashi na dake su gashin da ayi gasani ayi wato fata kuma ayi fata ayi ayi daka ayi abubuwa kala kala kaga su abin da aka halice su dan shi muna yi dake amma shi dan adam ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma ya kowa bautan kuma da Allah dabba wata dinki ba domin dabba ta kai hana abin da aka halice ta danki to shine ma da yake gaya mana cewa gwara su wa haula ikhliqu li ibadati llahi wa lahu la sharika la don mutane an hadice su ne don bautar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa hum ya'buduna ghayrahu wa yushrikuna bihi suna bauta wani su kuma na kira shirka ne ba qiyamul hujjati alaihi duk da hujjojin da aka kakkafa musu an turo manzanni da annabawa amma sun ki yadda wa isari rusul ilayhi ko shakka babu gwara su su wannan dabbobin balhum azallu sabila kai bari wannan magana sun fi su bacewar hanya domin ita dabba Allah bai mata hankali ba kai kuma ba to amma kai duk da hankalin kuma ka shiga dadi to shine balhum azallu sabila sai Allah yake na'am ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله يجي ألم تر إلى ربك إن باك غني أي إلى فعل ربك ko ila athari af'ali rabbika ba ga kallon domin ba Allah za ka kalla ba ba a garin ubangiji madaukakin kai sai a kiyama ana nufin ba ku kallon gurabe ko kuma ayyukan Allah madaukakin sarki kai ba madawinna yaya yakin fuda ilwa wannan aikin Allah ne me yasa ba za ku kalli wannan ba shine ma da yake gaya mana anan cewa ibnu abbas da ibnu umar da mujahid da sa'id ibn jubayr da sauran malamai suna cewa huwa ma baina ilwa'il fajr ila ilwa'il shams ba ku ganin yadda Allah ya kimfuda ilwa daga lokacin da alfajir ya kullo zuwa kullowar rana kafin ranar ta kullo daga kullo alfajir shi da wato da biyar da wani abu har zuwa lokacin da rana za ta kullo shiro zuwa shida da wani abu ko shida da fata ko da ashirin a wannan lokacin inuwar da take a shimfiɗe a ban ƙasa ba kwa kallon ta yaya Allah ya shimfiɗa ta sai Allah ya ce walau sha da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan da sai bar wannan inuwar dindindin rana ba za ta kullo ba haka za a bata dindindin kamar yadda ya faɗa a wata surar da wancan suratul qasas قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة لكم أي آية قل قل أرأيتم إن إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن كنا ganin idan Allah ya bar wato inuwa ko ya bar dare sarmadan ila yawm al-qiyamah wato sarmadan ba wani yankewa ba wani lokacin da za a kauce ta gaba daya har zuwa ranar alkiyama man ilahun ghairullahi atikum bidiya wannan Allah ne ba Allah bai dace ya zo muku da haske idan Allah ya bar dare babu haka nan idan ya bar daren ya bar yini kai waye ya ce ya zo muku da dare idan ba Allah ba afala tasma'una ba kwa ji can kuma afala tusirun ba kwa gani babu wanda ya ce ya zo da wannan to shine Allah madaukakin sarki yace da ya ga dama la ja'alahu sakinan da sai bar ta ai da'iman mustaqirran dindindin ba wani kaucewa kawai gaba ɗaya kwanakin da za a yi kai duka in shekara cikin za ka yi a duniya duka kwanakin da za ka yi ba za ka gane yau ka kwana goma ko ishirin ba haka za a yi kai kawai dare za a yi kai ba yankewa idan yini ne shi ma shi za a yi kai babu yankewa to shine Allah madaukakin sarki yake wato thumma ja'alna shamsa alayhi dalila sannan kuma muka sanya wato dare rana kai da zanto dalili akan wannan wato fitowar fitowar fitowar dare da yake yi da sanya wannan wato rana ta zama dalili dangane da cewa lallai akwai wanda yake tasarrufin waɗannan abubuwa da dare da da rana laula anna shamsa tadlu alayhi lama uriba ba dan rana tana kullowa ba da mutum ba zai gane cewa lallai yau ya kwana goma kan da yake kara biyar ya'yansa ta shekara uku da ba zai gane wannan ba fa inna bidda la yu'rafu illa bi zikri domin shi kishiya duk wani abu ba a gane shi sai da kishiyarsa aka katada da imamu subi suka ce dalilan ya tiluhu wa yake bi abu wato an sanya wannan ne dan ya zama dalilin da zaka bi Allah kai biyayya gare shi a taya bi alayhi kulli har wato a kawo ma wato duka daren gaba ɗaya da dare ne ana nana ne sai garana tana kullowa kaɗan kaɗan har a tafiyar da wannan daren gaba ɗaya haka shi ma daren ana nana da sai kaga rana ta kullo har a tafiyar da daren gaba daya to shine Allah madaukakin sarki yake summa qabadnahu ilaina sannan mu damtse shi fidaran zuwa gare mu kaudan damka wanda take yasiran ta sauka a hankali a hankali sai ga dare na tafiya sai gari ya waye baka san lokacin da ake jin yanzu ba shine a hankali a hankali kaudan yasiran kenan ai azillu wasila akam aka ce da daren da yinin gaba ɗayan ku kowanne a hankali Allah yake tafiya da su ba tare da ka ji an fuske ta daga jikin ka cewa an cire rana gaba ɗaya yanzu lokaci guda ba domin za ga idan ma a rana mutum yake da ko inuwa a lokacin da ranar za ta bar gurin ga inuwar rana za ta fito gaba ɗaya sai a rika ba shi alama za ga yana canza guri sai sai mu koma ta saboda rana ta fito a nan kaga ana ta nuna ma cewa a hankali ake ɗauke wannan inuwar ba gaba ɗaya ba har da gaba ya zo ya gane cewa to yanzu fa ba inuwa gaba ɗaya haka shi ma dare Allah madaukakin sarki ai salan kamar da Abdullahi da Abbas yake faɗa ko kuma yake shari'an in ji Imam Tuddi cikin gaggawa Allah yake doke shi ne kabudan safiya a boye shi ne sun magabnahu ilaina qawdan yasiran ai kalilan ba'da kalil kadan kadan sai Allah yake ne wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan Allah shi ya sanya muku dare a matsayin tufafi domin dare da da babu ba hauke yake cewa ba hutar bawa ko shakka babu shi ne sai yake wannan wasu batan dan ne san ya muku bacci abun hutu ai raha shine subhana subatan Allah ya sanya muku dare a matsayin tubabi shi da ibnu arabi a cikin akamul qur'an ya kawo magana da wasu suke cewa wai idan da mutum zai je da dare ko cikin duhu ya sallah tarara sallar ta kai me yasa wai saboda wai an sanya dare a matsayin tubabi ba wannan duhun da kaje yace wannan magana ba ta da inganci ba ta da ma'ana akwai wanda suka kawo wannan magana ibn al-arabi a kawon qur'an ya kawo wannan magana ya ruza da yace ba ta da inganci to jira Allah ba da sarki yace to wannan wasu ba san sannan aka sanya bacci ya zama a matsayin hudu idan ba ka samu bacci da kanka zaka ruga da gudu gurin likita kuma shi ma zai ga ba da matsala da zarar mai hawan jini za ga da zarar wato ya fara samun rashin bacci to hawan jinin da zai kai saboda wannan hutun ake bukata wato ya samu lafiya cikakkiya shi za ga likitoci na faɗa ana so in ce kara kaza zuwa kaza ana so kai baccin awa kaza domin hutu ne Allah wato bacci hutu ne Allah yake kawo da zarar bacci ya tafi da al'amari ya lalace shi za ya kawo ma baccin kai domin ka huta sai Allah ya ce waja'alan nahara nushura sai zan yayi ne kuma a matsayin lokutan da za a fita a je a nemi abu shine nushura lokacin da za a watsu shine annashur lokacin da za a watsu kowa ya tafi neman abincin sa shine waja'alan nahara nushura sai Allah ya ce na'am وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله مرحبا كنت وهو الذي يرسل الرياح shi ne wannan da yake aiko muku da iska bushirar dan ta muku albishir da zarar iska ta fara ta ji to albishir ake cewa ruwa zai zo a wata kira'a nushiran wadda za ta watsu wa huwa alladhi arsala riyaha kafin ruwan ya sauko sai an fara baka alama wani lokacin ma har karka jiyo kankin ruwa a cikin a cikin ta shine bushiran bayna albishir ake ma bayna dai rahmati kafin zuwan rahmar Allah sai a fara ma albishir albishirin ka kenan cewa in ma kana da wata matsaloli ka dai gyara sai an baka noti da wahala ka ji ruwa ya zubo kawai sai iska ta fara tasowa ko da iska bata taso ba to yanayin gari zai canza ko dai gari ya gaba ɗaya ya tsaya babu wata iska wadda take wato mai sanyi sai ka ji gaba ɗaya gari ya yi zafi to duk alamar eh saboda haka shine wa huwa alladhi yusilu riya abukiran bayna ilayhi rahmati sai Allah madaukakin sarki yake wa anzalna minas sama'i ma'an sannan muna saukar da ruwa daga sama wala irin ruwa sai yake dahuran eh wanda yake ne tsarki ne tsarkakewa don malamai fiqi wasu da suka zurka ware ruwa suka ce ruwa kala biyu kawai akwai ruwa tsahir akwai nadi wasu kuma da suka zo ga a kala uku ne akwai tahur akwai ɗahir akwai najis tahur shine mai tsarki mai tsarkakewa shine wanda ake al'ada kuma a ibada ɗahir kuma wanda ake al'ada kawai shine wanda ya takuɗa da abin da yake mai tsarki kamar ruwan da ya haɗu da coca cola ko gasara wannan ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarkakewa shi kuma najis wanda najasa ta shiga cikin sa haka ba da yake wannan kasan na biyu ya bu fitowa fili kai tsaye domin shi ne wanda ra'ayin shi Imam Malik kuma shi ne ra'ayin da ya fi kwari gaskiya cewa ruwa kala uku ne amma su ma wanda suka ce kala biyu su ma sun yadda akwai ɗahir akwai nasa wato ɗaho amma wannan ya fito da abun fili to Allah madaukakin sarki yana saukar da ruwa wanda yake ma an tahura ruwa wanda yake mai tsarki ne tsarkakewa sai yake ni nuhiya bihi baldatan maitan dan murayar da garin da yake ya riga ya mutu sakamakon saukar ruwan sama za a ga gari ya mutu gaba daya gurin gaba daya a buje yake ya zama dan dauri amma saukar ruwan sama sai ga Allah madaukakin sarki ya sa ba ma mutanen da suke gurin ba har dabbobi da shukoki gaba ɗaya sun fito za ga dabbobi yanzu sun zama kulkul da lokacin da kake so ka samu dabba mai kyau to sai lokacin damuna domin lokacin ko ba ba ta abinci ba za ta ci wanda Allah ya fito da amma da zarar lokacin rani yayi lokacin za ga mutanen kauye ma ji da dabbobin suke domin wasu ba ba abinci fito da haka a daidai wannan gabar ana da zarar kamfan ruwa ta faru to abubuwa su ba wai iya mutane kawai ba a ta kwari da shukoki din mutuwar to Allah yana rayar da garin da ya mutu da sakamakon saukar ruwan sama wani tsiyawo Allah yake sannan mu wato mu duka shi mu shayar da shi mimma kalakana dangane da abin da wato mu shayar da mimma kalakana dangane da abin da muka halatta an'aman mu shayar da dabbobi wa anafi da kuma mutane domin anafi da danki ne na asiri kamar da alawajin kursi kaga wato karatiyu ko ima asiyu alasiyu duk wasu suna kawo cewa a matsayin jami'i na insu duk dai ma'anar su daya to wa na tiya kasira da jama'a masu yawa sai Allah yake wa laqad sarrafnahu bainahum hakika muna sarrafa alqur'ani a tsakanin mutane yau ayi magana akan ayoyin azaba gobe ayi magana akan ayoyin rahama idan ka shiga matsala kaza a gaya ma ga yadda zaka fita duka alqur'ani shine tafsiri wa laqad sarrafnahu bainahum muna sarrafa shi a tsakanin su liyadhakkaru dan su yi tunani shi Qur'ani sai wa mutane tunani yake shi ka gode shi zai ce a bala ya dabbaru al-Qur'an dan me yasa ba za ku yi tadabburin al-Qur'ani ba domin mutum yana karanta al-Qur'ani ko yana sauraron sa baya tunani to ba zai mar amfanin da ya kamata ba to shine yadakkaru ba ba amma dai suka yi tunanin akan al-Qur'ani aktharun nas mafiya yawan mutane illa kufuran fate mutunci kawai da sabon cewa al-Qur'ani ba ta bin abin da al-Qur'ani yace ba ta bi ba ruwan su ne sai Allah ya ce ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الله يقول ولو شئنا دا من جداما لبعثنا في كل قرية نذيرا دا قوة القرية دا مسورو متى دا ميجرد انت دبان كانوا أجي أنبن دبان كدونا ما هكا جداوا هكا دا أجاو يوم domin inda matsalar take wato shari'ar ɗan Kano in ta zama daban ta jigawa daban kaga daga zara an fara wannan auratayyar in jabarin da ake faɗa muguwar wahala za ta za ta da ta zo ka fara karatu ma ta kace ita ba shari'ar garin su kenan ba za ta samu matsaloli sai ka ji a shari'ar ku ta Kano ga abin da ake yi ga abin da annabin ku ya ga ku a Kano ita kuma ka ce annabin jigawa ba haka yake ba to matsala za ta samu a ta yan kun kuka taso to shi kenan sai ku raba kan to shine Allah yake da mun ga dama da kowace alƙarya sai mu turo mata da gargadin nata to shine Allah madaukakin sarki yake fala ta ilkafirina kada ka buka bare kar ka bi rabu da su kawai wajahiduhum bihi ka yaƙe su da shi shine yani alquran kaga jihadi farko kenan ba makami aka ci a dauka Isa an ka karanta alqur'ani kaburi wanda yake so ya soke ka ba zai soke ka ba domin kana da hujjoji a hannu ai Allah madaukakin sarki karan faru ba to ya fara yaki wa kai ne sai da annaba dai za zo sallallahu alaihi wasallam goma sha biyar ya fara yaki da aiko ya kara sha uku a Makka ba dau makani ba sai da aka a shekara ta biyu bayan hijira sannan nan ba ana ta ba ka hakuri alam tara ila alladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat ko da yaushe idan suka ce yaki sai Allah ya ce ku kama hannayen wa aqimu salata wa atu zakat kawai abin da muke bukata gare ku yanzu ku tsaya da sallah ku za da zakat falamma kutiba alaihim alkitabu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa fa khashyatillah aw ashadda khashya saboda haka ba matakin farko bane idan musulmi ne ke na kwari kana da auzojin da zaka ba duk wanda ko wanda irin kafiri don ba karan fara ana aiko annaba ka ce kowa ya da makani ba to kaga jihadin farko ma wajahidum bihi kayace shi da shi shine alqur'ani shine hujjojin da alqur'ani ya kawo su zaka yi kadebowa waye wanda yake nuna ba a cikin littafin idan ake so kai amfani da ita ko da ba za ka dauki qur'ani ko aya kai tsaye kai magana da mutum ba to ai qur'ani in dai kar wato kana ka haddace shi kuma ka san ma'anarsa to ya kamata ya wayan ba da kai ya kamata ka zama wayayye bai kamata ka zama kidahumi ba to shi da Allah madaukakin sarki yake wajahidum bihi kayake su da shi jihadin kabira jihadi babba ya fara jihadi da alqur'ani ake zuwa a mazu matakan cewa za a yi jihadi da makami da wanda suke iya dukan musulmi da wannan to shi ne ma da yake walau shi ina lab'atna fi kulli qaryatin nadira ayyadahum ila Allah azza wa jalla da an ga dama kamar da Musa wa shi kadai aka turo shi da Annabi Harun za ka ga annabawa daban-daban wasu tubi ne wasu kuma da an kashe wannan a turo wani mutane ne wato waɗanda suke mutaƙilla amma an turo musu annabawa guda goma ko ashirin ko talatin kamar yadda ibnu kafir ya faɗa a cikin albidaya wannan haya cewa an turo wasu banu isra'il annabawa sun kai arba'in da uku kuma su ne dai mutanen duk sun kashe to da Allah ya ga dama kowace wato kabila ko kowanne gari sai a turo musu da nasu manzon kamar yadda malai ya faɗa ana أي بالبعثة بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن قال أبونا مكة ومرزيك سوى كتر ولا متعني ولا القرآن لينذركم به ومن بلغ كنا كما يدعى الله بلا سورة الأنعام كما كان سورة هود يأتي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدي كان كما سورة الأنعام كان يكون سوى لتنذر أم القرى ومن حولها فذي الله يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا kaga shi sai aka turo turo shi zuwa gawa al'umma gaba ɗaya saboda darajar da fifikon sa akan sauran annabawa hadisi ya tabbata wato a cikin bukari da muslim annabi alayhi salatu wasallam yana cewa bu'ithu ila al-ahmar wal aswad ni an aiko ni ne zuwa ga bakake da jajaye duka al'umma kenan gaba ɗaya annabi alayhi salatu wasallam ya faɗi wannan sannan yace wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanensa kai annabi lutu da annabi hud kowa mutanensa yake banda da su su yake wa'azi ba ruwan sa da wayancan mutanen to amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya yi da Allah yake fala ti ya alkafirin karka buka furan wajahiduhum bihi kayaqi da shi alqur'anin jihadan kabira jihadi wanda yake babba kawai da Allah ya faɗa a suratul tauba ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa ghulqu wa ghulqu alayhim saboda haka shine dai wajahidul bi jihadan kabira din sai Allah yake ne na'am وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج نعم وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi marajal bahrain Allah shine wanda ya umarci ko ya tafiyar da al-bahrain ko ji guda biyu hada abdu furatin wannan kogin wato na farko shine wato ruwa ne mai dadi wa hada mil'un ujad wannan kuma idan ka shaji zaka ji gishiri ne a cikin sa mai kama ba ne kamar kanwa shine mil'un ujad to shine Allah madaukakin sarki yace waj'ala bainahuma barzakan nan ne ko yau waj'ala bainahuma barzakan sannan muka sanya wato wani kamaki a tsakaninsu wa hijran mahdura da kuma barzakan anan shine bushashiyar kasa kafin wannan kogin zuwa ɗayan ko kuma kafin wannan ruwan zuwa ɗayan akwai abin da yake ga tsakanin shine ba da yake ba da misali da cewa kamar ruwan ruwan rijiya da ruwan idaniyar ruwa da kuma ruwan da yadda muke samu a cikin gari da amfani da shi da kuma ruwan teku to kaga duk da cewa akwai tekunan amma kuma idan ka ɗebo ka haɗa boho yanzu ko kuma ka janyo ma ruwa ba za ka je yana wato ba da ɗanɗano irin na wancan kogin ba to wannan abin da ya raba wancan ruwan ya zo ya shiga wannan shi ne barzakan da tsakanin abin da yake tsakanin su wa ijran ma'jura da kuma karo wanda yake karewa shine dai abin da zai tsare ruwan shine wa ijran ma'jura mala ya bamu misalai anan cewa abin da ake nufi ma aini shine al-hulwal mirhu shine mai dadi da kuma mai gidiri wal hulu kal anhari wal uyun wal aba shi ruwan da yake mai dadi shine kamar na korama da na idaniyar ruwa da kuma na rijiyoyi wa hada huwa al-bahru al-hulu al-furat al-adb al-adb wannan shine ruwan dadi da ake magana akan sa kamar da ibnu jirai yake fara haka ibnu jarir tabari ya kawo a cikin littafin sa wa hada alladhi la shakka fihi fa innahu laysa fil wujudi wannan ba kokonto akan sa domin ba wanda yake kokonta kokontan cewa akwai ruwa mai dadi da kafiri da musulmi kowa ya yadda akwai wannan to saboda haka wallahi subhanahu inna ma akbara bil waqi'i Allah ya bada labarin abubuwan da suke faruwa ne dan kowa ya yadda wato ya yadda akwai shi shine wato ruwa ne daɗi ke to sannan ma da ya ci gaba da gaya mana cewa milhun ujad kuma shine ai ruwan da yake na cikin manya manyan teku wanda suke a garuruwa daban-daban kamar da yake al-bahrul muhit da ake magana a kansa ko kuma bahrul qarzam ko bahrul yaman akwai ruwa a yaman katu shi ma ko kuma bahrul basra akwai katin teku shi ma a basra duk irin wayannan ruwa ko ruwan da yake iran akwai ruwa a farisa kuma suna da teku katuwa ko kuma tana kuma akwai katin teku duk irin wannan ruwa idan mutum ya tsebi wannan ruwan ciki to zai ji jikiri a cikin sa na zawo malaman tauhidi suke cewa ɗaya daga cikin hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki ya bar ruwan teku shine mai jikiri a ciki akwai hikimomin da yawa amma ɗaya daga cikin hikimar daga cikin hikimomin shine saboda idan ana samun manyan dabbobi a cikin wannan ruwan saboda haka idan babu wannan gigirin wannan dabbobin idan suka mutu to warin ruwan zai kashe jama'a amma wannan gigirin gigirin shi zai zamto ya zamto kamar shi yake magance ko gigirin ya taso ya shiga cikin jama'a sai daga cikin hikimomin da ya sa Allah shi ya wato wannan gigirin a manyan manyan teku kenan sannan kuma abu na biyu shine idan dan dan adam ya iya amfana idan ya haɗu da shi da wuri shi da da zarar ya mutu to ba a lokaci guda kuma zai lalace ba wannan jikin da yake jikin sa shi da Allah ne da Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake matacce na teku ya alaka shi domin idan ruwa ya je bodi gefe za ga zai lalace ba bai rufe ba ya mutu kuma duk mujin cikin ruwa wato halal ne saboda ɗaya daga cikin wayannan hikimomin kenan amma rije gidanka idan ba je ka fada su jami'a ta ko jami'a ga saboda in dai ba a sani ba ta fada ko wani abu mai rai ko kera ne to za gaba ɗaya ruwan ya ɗauki to da Allah madaukakin sarki ya bar irin wannan tasirin ya fada a cikin manyan teku to da mutuwa za a rage domin daga nan iska take tasowa wanda za a shaƙa shi oxygen to sai dai daga ana ta mutuwa me yasa idan aka samu wannan gurbatar ko ya je ka ji an ce an samu kwalara to ɗaya daga cikin hikimomin Allah kenan kaga wanda ya san wannan wanda ya kalli wanda ya kare buri ai ya san ba ne ta ce ta yi ba don ba yadda za a idan kika doye wuce kace kawai ke ki tuka kar ko na sama ko na kasa ko mota ko jirgi da ake yin mara matuki ya za ga control din sai akwai wanda yake tuka yana kasa ne kawai to ba yadda za a ce wannan daren da yini kuma ba wanda yayi shi sa kawai wanda Allah ya jire shi ne idan ya ji yadda kai to sai kai ka gode masa to shi ne malai yake ga mana anan cewa wa hada mil ulujat to kaga a tsaye daga cikin amfanin dukan su kenan malaman tafsiri sai kawo amfanin da yawa in mutum ya koma zai gani sai Allah yake wa ja'ala bainahuma barzakan wa hijran mahdura sai Allah yake ni na'am وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وقهرا وكان ربك قديرا الله madaukakin sarki yace wa huwa allazi khalaqa min al-ba'i basharan Allah shine wanda ya halitta dan adam daga ruwa wannan shine ka'idar dan adam asalin sa daga ruwa yake Allah madaukakin sarki wato ya gaya mana cewa babu ka a cikin suratul mu'minun babu wani dan adam ba sai Allah madaukakin sarki a arzikin sa yana hannun Allah sai ce fa minhum man yawti على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع daga cikin wayannan dan adam din da aka halitta daga ruwa gaba daya to akwai wanda yake tafiya ala badani akan cikin sa wani yana tafiya da kafafuwa biyu wani yana tafiya da kafafuwa hudu wani kuma yana tafiya akan abin da ya fi haka kamar irin sufur mahanci da abin da ya kama da wannan to sai Allah yake shine ya halitta dan adam daga ruwa asalin ruwa da katani daga shi Allah ya halitta dan adam basharan a matsayin sa na mutum fa ja'alahu nasaban kuma ya sanya man nasaba haka ne da ya taso zai gane wannan wana ne wannan kanina ne wannan kawuna ne wannan babbana ne ya gane alaka shine nasabar wasiran ana nan ana nan kuma da ya girma zai gane surkuntaka ya aure ya hada surkuntaka da wasu domin ya auren musu ya shine wasiran da kuma surkuntaka ana nana ne shi ba a aure ƴaƴansa to Allah ya sanya dangantaka da da wato surukuntaka tsakanin wannan halittar da yi daga ruwa wa kana rabbuka kadira lalle ubangijin ka ya kasance kadiran wato mai iko ne ma da yake ai kalakal insana min nutfatin da'ifa Allah ya halitta dan adam daga dugon maniyi mai rauni fa sawahu wa ajjalahu sannan ya daidaita shi ya kuma kintsai waja'alahu kamilul khilqa Allah ya sanya shi shine mai cikakkiyar halitta dan da Allah ya ga dama sai ya yi ka mutum ko ma kan jaki ko na tsera ko kuma na kare kawai a baka a haka to kaga amma wato sai hadisi ka kuma yi ne da halittar ka laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halitta dan adam cikin mafi kyau diri shine zakaran wa au'unta Allah ya halitta dan namiji kuma ya halitta mace kamar yadda ya ga dama shine faj'alahu nasaban wa sira wa sihra wa kana rabbuka qadira lalle ubangijin ka ya kasance qadiran ne iko ne akan kowa da komai sai Allah yake ni na'am wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbihi dhahira Allah yake wa ya'buduna min dunillahi amma duk da haka suke bauta bautawa koma bayan Allah ma la yanfa'u irin abin da ba zai amfana da su ba wala yaduruhum kuma ba zai cuce su ba yanzu mai bauta wa gunki shi ba zai amfane shi ba kuma ba zai wato cutar da shi ba shi za ka mai da malamai suke kawowa kaga akwai a magabata daga cikin wani daga cikin sahabbai kafin ya musulunta shi kullum in kafin ya fita kasuwa sai ya yi wa gunkin sa wanka ya shafa marmai kuma bayan ya gama ya roƙe shi cewa ka bani sa'a ya fita ya dawo kullun ya fita kuma sai wani kare ya zo ya samu gunkin kawai ya mab bawali da bayan gida a jikin sa idan ya dawo ya sa kuka ya wanke kashin da mutsarin daga jikin sa rannan dai ya je kasuwa ya dawo an samu matsala ba ciniki ya dawo kuma ya gaji yana zuwa ya sanar karen ya kuma yi masa kaji bayan ya shafa marmai sai kawai ya tunkuɗe yace arabbun yabulu su'laban bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi ta'alim ayya ku Allah ne kai kullun zaka waje ai ma fitsari da kanti akan ka Allah wajen Allah da baya iya kare kansa in an zo yi ma fitsari sai ka karya ji kawai to ji da nabiyan musulunta take to saboda haka kaga Allah ya yi jibe da shiriya ji to shi ne wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yaduruhum ina bauta ko ma bayan Allah irin abin da ba zai amfane su ba kuma ba zai cutar da su ba Allah yake wa kana kafiru ala rabbih zahira lalle kafiri ya kasance wato ala rabbih dangane da ubangijin sa zahiran yana neman taimako ne ke dan ai auna fi sabili ke dan ala billah ke dan yana aga dama wajen yin duk abin da zai wato dan ya yaki hanyar Allah madaukakin sarki din da cewa kuma wahiyullahi humul galibun rindina Allah sune masu wato rahota amma shi ke dan yana waje adadi da tanyo yanzu domin Allah ya gaya mana a can surati yasin wattaqadu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun suna rukon suna rukon koma bayan Allah madaukakin sarki ne a matsayin alloli wajen su taimaka musu amma la yastati'una nasrahum ba za su iya taimaka musu ba me yasa wa hum lahum jundun muhdarun domin durin dina ce muhdaruna da za a halhalar durin duwa na alkiyama da su da ababen da suke bautawa antum wa ma ta'buduna min dunillahi ko hasabu jahannama antum laha waridun haka Allah ya faɗa cikin suratul anbiya da kuda abubuwan da kuke bautawa gaba daya kirarin jahannama ne gaba ɗayan su ki zo da haka kaga babu magana ce muku to shine ma da yake Allah ki taka duwa min dunillahi la tamliku lahum nasra duk abubuwan da suke riko rikowa a matsayin koma bayan Allah a matsayin ababen taimako ba za su taimaka musu ba wa ha'ula'i jahala lil asnani lalle masu bauta wa gumaka jahilai ne dan kal jahilai kuwa saboda haka Allah yake wa kana kafiru ala rabbihi ghayra lalle kafiri yana neman agaji ayyu zahiri shaytana yana neman agajin shaytan a dangane da saba wa Allah madaukakin sarki kamar da ibn Sa'id bin Jubair yake faɗa wannan ma'anar cewa ai aunan ne shaytani ala rabbihi bil adawati yake shi ne agajin da yake nema sai Allah yake ne na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله مدوكين سركي يتي وما أرسلناك بما أيكوك با إلا مبشرا فاتيني بتارا wa nadiran kuma mai gargadi ai bukiran lil mu'minina wa nadiran lil kafirin an aiko annabi alaihi salatu wasalam ne dan yayi albukir ga mu'minai cewa in ka ba Allah madaukakin sarki zaka shiga rahama tun daga mutuwarka har zuwa alkiyama wa nadiran lil kafirin kuma ayiwa kafirai gargadin cewa duk wanda ya mutu a wannan kileman da yake to ko shakka babu zai haɗu da azaba tun a duniya sannan har zuwa kiyama shine wato wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira sai Allah yake kun da ya mutu ma as'alukum alayhi min ajr ba na tambaye kula da dan gare da wannan wa'azin da nake muku wannan shine kaida idan mutum yana so ya wa'azi ya zama mai yanki to ya zo yana da kauda kai da abin mutane domin kullun annabi za mu shiga suratul shu'ara in Allah ya yi ara na wannan lokaci dan da sati ɗaya ko biyu za mu ji irin abubuwan da annabawa duk suke faɗa idan kana so ka zama liberal ne wa'azi to ka dau duk abin da mutum yake da shi ka dauke kansa ne idan ya ba ka karba domin to ka kauna ce da soyayya take ta yi amma kai ka roki mutane limami ne kai na juma'a ko na hankakin malami ne duk abin da mutum yake da shi ba ruwanka ne ran da ya baka to wannan kauna ce ka karba kuma ko da abin da ya baka ka fi karwin sa inda ya baka to karfi domin girmamawa ce da kauna take ta yi maka amma idan malami yana so kimar sa ta zubi ya zama mai haka Allah da zarar ka zama mai haka to ba za ka yi kima ba ba domin zai rika ganin kullum ko kuma ya gano ƙarya kake kana shi da addini cewa ne ma kake a baka wani abu kai amfanin bukatarka to kima ka ta zube a gurin mai hali shi ne za ka kana magana ya ko kuma idan ya ji kai ne wani ya a gane ya gaba abin da domin ya san tambayar sa za amma da zarar ka zama wato ka san kanka dukkan kanka ce garin ka kuwa ka san kanka to za ka ka kana magana ana daukar da nauyi amma Allah ya girman alkaibar ka aka gane cewa bara kake ka shiga uku ka shiga uku duk abin da ya taso idan zai yi ka yi wa kanka kawai duk abin da ake yi ka yi wa kanka amma Allah da zarar ka koma alaba ku mu samu ko kuma kawai alaji wani kai man waya ka ce ke maka za a yi kaza da Allah ce maka ba abincin gidanka ya tsare ka shiga uku ai da ka zo kana wa da banza yake kallon ka shi wannan alajin na jeje a banza matsayin banza ne kai shi za idan Allah ya baka halal duk abin da ake na jin daɗi kai ba kai yawa ba aure su ba har so fara za mu ba Allah duk za mu je abin da yake ba daidai ba kawai ya zamto wato ka je ka ci haram amma halaliyarka yadda ake zuwa sha aikin kuk daya ko biyu ko uku ma za mu ci ba ba yadda za a ɗana ya taso yanzu kawai dan kai dan na zuwa ne wa'azi a ce ɗana bai san ice cream ba ai ka kare na mana hankali yadda kake zuwa ka sha ko ku ko kai ma ni ma zan je in siyo masa in sha shi kenan kawai ba wani abu da za ka zo ka yi wa mutane na wani abu shi da daidai shi za a ce so ka zama mai sana'a zanto kana da abin yi amma wallahi idan ka zanto kullum hannunka a haka yake sun gama gane ka shi kenan kawai shi da malam jirgin yake cewa walau anna ala al-ilmi sanuhu sanahu walau azamuhu fil nufus la ubima walakin ahaluhu bahana wa danna suma ayyahu bil adma'i hatta tajahaba kana zama kudin yi kan ga uku ba abin da za ka faɗa a ɗauke shi da nauyi babu shi ina ƙara faɗa wannan za ka fi mutum kuɗi ya ɗau naira goma ya baka in dai kyauta ce ba sadaka ba ka ce ka gode domin kyauta girmamawa da soyayya ita take sa ai isa annabi ya buga ya ba shahadu da abu kuma sannan mutum ya ma kyauta ka karba imamu shiriki har wasu baitika ya ce abubuwa biyar an ba kyauta su ba a rijakti sannan ka fahimta da kyau idan an ma kyauta duk wanda ya ma kyauta ke girmama kai amma kar ka zama mai roƙo musamman mai wa'azi ina yawan ta hankali ɗan uwanmu masu wa'azi kar ka zama mai roƙo za ka fi kima za ka fi kima rigan nan da ake sa ba ke suna bace kai ma su yi kasa ne a ciki ka tabbatar halaliya ce ka sa za ka kana ka zama nimuran mai wa'azi kana faɗa cewa ga abin da ya kamata a yi kuma mutane suna gane cewa ba maula kake ba amma wani lokacin idan ka tashi bayani ba wani zai gane cewa to fa indirect bara yake domin akwai direct akwai indirect to a ce indirect ba domin akwai mutane kar ka dauka duk mutanen da kake zaune da su ka fi kowa basira akwai wanda wallahi magana ɗaya biyu kafin kai tarjiyar ya gama gane inclination ɗinka kafin ka dire kuma dan boko ne yalla kana jan alaƙu da kafin ne ma kallon shashaya Allah kuwa saboda haka wannan shine ka'idar da ya kamata malamai su dauka yaquluna li dikan ibadun wa innama ra'aw rajulan an mawdi'a dhulli ahjama aran nasu man danahu muhana indahum wa man akramatu 'izzatin nas ukrima shine ci gaba da walau anna ahlul ilmi kanu sanahu walau azamu bin nufusi na'ubima saboda haka wannan shine ka'ida duk lokacin da zaka yi kisa a matsayin ka tun daga tasowa a matsayinka na mataki ma hatta extra lesson in za a ɗauke ka a gida za ka koya yara Qur'ani musamman na boko ba za samun matsaloli sosai abin Qur'ani a gayyato ka yanzu ka zo ka wa yara karatu a gida to ka zama mai kima in san samu ne ra'ayi na za ka ma abincin gidan karkai kafin ka tafi ran zo ka ci abincin ka lafiya lau ka tafi sannan ka je ka zauna a kujera sannan karka zama mai gadi da zarar da gidan zai fita ka ja kofa ka gama faduwa wanwal ba inda za ka ana ran ma hadisin alqur'ani baka san me kake ba daga nan ɗan gidan sun mai da kai albazi sannan lokacin da za a dauke ka wanda za ka koyar da yara alqur'ani to ya kamata na farko ya zama to kamar da na faɗa ka san kanka sannan abu na biyu kana shiga mai kyau ko da kayanka ba masu tsada bane ka rika wankewa kar a ji kana wari dan za ga wani ya zo dan wannan bidiyon din nan da iya siya ba ba turare dan goma da ake jirwa a kwalba ba zai iya siyan na 200 ba zaka ji yana tsani in ka tafi yara su rike ba dariya domin da ka fita sai masu gidan ta dauki turaren wuta ta sa domin ka an zaba iya police malam ya zo yau kana zuwa an sani wani irin wari kake na musamman kar ka so ba sannan idan ka tashi zama duk lokacin da ka zo kai abin da ya dawo ka kawai ko yara sannan kafin a je wannan gabar ka ga malamin idan wanda ya gayyato ka ce ya ga ma bai je ba ka ko da ka fi karfin abin ya zanto alama sirati wani albashi ake ba ka na musamman ka sani shi ke nan kawai sannan ka ka san aikin ka kar kai abin da za a ce malam dan me yasa baka zo ba kar kai ka kiyaye kimar ka ka sanka to idan ka fara zuwa wannan zaka yi in ma zaka yi kenan in kuma ba za ka yi wannan mutu ka zauna ka tafi kai balantiri bi kawai Allah ya baka rabi kuwa ka tafi islamiya ka zauna lafiya nan kar ka je gidan da za a wulakanta ka domin akwai wani malamin da yake gaya mana yanzu alƙali ne ba na manta muna zuwa ɗaukan karatu wata ran da yake gaya mana yace akwai bawan Allah da ya sani tun daga Legal tun daga Legal zai ɗauko jejensa ba bai yana tuka iska tana turo shi sai ya tafi nan wajen kotu ana yake tarabbuci din haka alarmomi ke jawo ya tarabbuci ya tsara da suke ana yake zuwa ya tarabbuci wata ran ya zo ana iska irin wannan lokacin tun da dalilin fa dan kare ba ta lokaci ya zo kawai ba ta gidan ta ne ko ta wuri ta ce yau ba za a yi karatu akwai carbon dioxide tana tasiri eh wallahi ya dage kansa kuma wace gari ya dawo nace to ai daga nan ya fadi billahi allazi la ilaha illa huwa bazan da ba kabon da yau zai ta kace ni tun daga ligar har zuwa nan ku yanzu dan ku ba zai fito ba mi karatu kawai a kada wai saboda kabon da yau zai tana da su aka je wo mar naira hamsin sabuwa lokacin ya waye kudin mota da ita kuma ya dauka saboda ta ko tuma shi ballo da kai ne sannan akwai randa wani bawan Allah yake shi ma yana gaya mu shi a Kaduna ne yake ya je ya je lesson din shi a babu kalar da ya samu alaran ba ne da yaje yana tabi da ka aka dauke shi a matsayin a matsayin mai lesson na karatun addini wai ya je zai yi uban yake yau ko mala ayo ba za a yi yau ba za a yi karatun nan ne yake yau daji yake wai ba Barcelona da Real Madrid za a yi shi dan Barcelona ne ya yi sayar Real Madrid wai ya gaya masa wai ba shi da waki wai yau daji za a yi nace to ya aka yi kuma yake ya ci gaba nace ka ko ka bada maza wallahi ai da ranar kai ma ta ga Barcelona da Real Madrid din zaka je ka buɗe kawai ka kani ka ce dai mu wani domin wannan bai san kimar Qur'ani ba bai san shi ba to saboda haka duk wanda yake so ya wannan ya hau ya hau kirba annabawa to ko jakka babu ya zanto mai kana'a mai contentment abinda bature yake fara ya zanto kana da abun yi kuma ba ruwanka da abun mutane za ka iya samu yanzu Allah ya haɗa jininku da mutane waɗanda suke ƙaunarka wani za ka ga kawai haka sai kauje ma kyauta ta ban mamaki to ya fi kima wannan ba roƙonsa kai ba ba roƙonsa kai ba wani ma za ka ga lokacin da ya ɗau wani abu ya baka sai ka rike tunanin an yi kuɗin ka bai baku na yawa ba amma za ka karɓa ne saboda kana tunanin kawai ƙaunar ka yake to ka zauna a haka mutum ya baka abu ala ibi da ibi nafsi amma ka zama mai roƙo to ka karya dawa ka karya ta to kun ji abin da annabawa suke faɗa kul ma as'alukum alayhi min ajli ba ma tambaye kula da babu duk abin da muka zo muka yi mun yi muku ne bi sabilillahi babu zancen lada a cikin sa to sai Allah madaukakin sarki yace wato um kamar da ya faɗa a suratul tafsir liman sha'a minkum an yattaqin kenan wanda ya ga dama ya tsaya daidai wa daida illa man sha'a to duk wanda ya ga dama zai mana kyauta ba to ga kyautar da muke so annabi ya ga mu cewa an yattaki da ila rabbihi sabila kyautar da nake so ya mun kawai ya hanyar Allah to ni ya mun kyauta haka annabi ya ga mu mutane cewa ni kyautar da zadan da nake nema a gurin ku shine kuma hanyar Allah shine kyautar da nake nema da ladan da za ku bani ay dariqan wa maslakan wa manhajan yuktada ko yuktada biha yuko yuktada biha bi ma ji'tu bihi hanya dodar dangane wanda wanda za ta shirye da ku dangane da abin da na zo da shi shi kawai nake bukata a gurin ku ba na bukatar naira ɗayan ku sai Allah ya ce ni aya ta karshe na'am wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu wa tasabbih bihamdihi وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ko shakka babu lokaci ya cin mana kuma naga saura minti biyu sannan gurin da malam ya karanto darasi ne za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa tawawa da sibofin sa madaukaka Allah ya jikan magabatan mu waɗanda muka rasa a wayannan unguwa da masallatai da yan uwa Allah ya jikan su da gafara akwai wani bawan Allah da za ku ji ana cewa an mace kwatan waya wani likita sun kwace kuma sun kashe shi yanzu nake samun labari a ji tsane gurin Alhaji Balarabe Yazid muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje mata kasu wannan ɗabi'u Allah ya maganta mana su Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu a gida da waje muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa kunci da damuwa da al'umma suke ciki Allah ya yi musu duk waɗanda suke cikin wata larura Allah ka sani Allah ka yaye musu ita musulmi mara ta lafi wuce Allah ka wasu lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa sana'o'insu a gaba da ayyukan su Allah ka shiga musu gaba masu neman aure waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa musu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka shirye da matasan mu ka nuna musu hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين